الرحمن الرحيم أتى رحمة للعالمين مبصرة فأيقظ أهل الشرك من سنة الكرة ولا ذنب إلا بالهبيب مكفرة خبأت امتداهي فيك يا شافع الورى لإردي فعردي بالخطايا ملطه فيا نفس كم عن قبله تتربصي رديت بعيش فيه كل تنقصي لعلك فيما قد بقى منه تحرسي خطاياي خطت كيف يرجى تخلصي إذا لم يكن لي من جنابك مسرح رديت ببؤدي وانقطاعي وغربتي وهمي وحزني وانكساري وذلتي وطردي وبؤدي عن ديار أحبتي خسرت حياتي بين ذنبي وغفلتي فكلي إذا, إذا ما بالذنوب أوبخ حلموا بنا يا عاشقين لطيبة يفرج عنا المصطفى كل كربة ويدفع عنا كل هم ونكبة ختمت بقلبي فيك عقد محبة فلا الخطب مفكوك ولا العقد يفسخ خليلي مده المصطفى هو أدتي وإزي وجاهي وافتياري وأمدتي به أرتدي أن يغفر الله زلتي دوائي إذا مبدا حل بمفجتي مديح نبي بالشفاعة يفاد مديح مديح نبي بالشفاعة يفرد تهدى فأهدى قومه بهدوه وصعده التوفيق عند بدوه فأنظرهم في ليله وغدوه دوعت بمده في نفور عدوه وسعدني فضل ومجد وسدد علت في رقاب المشركين نصوله ونجم علاهم حان منه ونجم أولاهم حان منه وفوله تعالى إله ذا النبي رسوله دليل ورب العالمين دليله لمقعد صدق ليس يعلوه مقعد لقد فضل الله النبي وصحبه وأنسه في غاره وأحبه وآنسه
وآنسه في غاره وأحبه وقربه منه وعظم حطبه دائم عرش الله تشتاق قربه وأحمد في كل السماوات يحمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا الخميس الشابي قوة ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا على دبوت آية لدري هدو دا أربعين دا بيو wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wanda littafi mai albarka mai suna da alƙasa'id alwutiriya wanda ibn rushaidi ya rubuta muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta masa wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha tara cikin wanda littafi mai albarka za mu tashi shafi na talatin da bakwai a farkonsa hawa yau dai inda mala yake ci gaba da bayani akan daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin matsayinsa yake cewa أتى رحمة للعالمين مبصرا فأيقظ أهل الشرك من سنة الكرة yace a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo rahmatan lil'alamina don ya zamo rahama ga duniya gaba ɗaya ko ga halittu wannan yana iktibasi ne ga faɗin Allah ta'ala وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما أيكوك با فاشي سيران كزمو رحمة غالتو غبا ديا to shine yake ishara zuwa gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya zo ne don ya zama rahama ga halittu mubassira kuma yana mai bayanin abin da yake dauke da shi na wahayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake dauke da shi na wahayi tun daga alqur'ani da kuma abin da ya shafi sunnarsa to duka annabi ya zo ne don shi bayanin wannan saƙon shine ma'anan muwassira eh ma'ana mu'alliman bil wahayi don ya karantar da mutane abin da yake dauke da shi na saƙon Allah subhanahu wata'ala to nan take fa'ai qaza ahli shirki sai ya falkar da ma'abuta shirka min sinatil karo daga an gaje na bacci yan ce sinatu bi kasar si ana nufin gyangyaɗi la ta sinatun la ta sinatun wadanan shi kuma alkara bi fathilka shi kuma yana nufin kwana ko kuma bacci mai nauyi sina kuma shine bacci wanda yake sassauka alhafif minan nau bacci wanda bai nauyi sosai ba wannan kama yana nuni kan cewa duk abin da mutum yake akai in ba shari'a to kama ba a falki yake ba wato yana cikin wata irin gafala ta kwana abin da zai falkar da shi daga wannan gafala ta kwana shine sakon Allah subhanahu wata'ala shine alwahayi saboda haka da ba a samu alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to mutane ba su da bambanci da masu bacci mai bacci kamar yadda bai san abin da yake yi ba zai yi ta abubuwa a barcinsa ba tare da ya sani ba to haka shi ma mutumin da yake babu shari'a ta alkur'ani da sunnar manzon Allah a tare da shi to shi ma haka yake sai ce fala zamba illa mukaffara babu wani zunubi da a tare da mu face zunubin nan mukaffara abin karkarewa ne bil habibi a dalilin masoyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai zunubai da yawa da bawa zai ɗauka amma a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a karkare masa wannan zunuban amma ta hanyar da'ashi ga wannan annabi din sai zan kenan da'atul rasul da mutaba'atuhu sabab ne na a karkare ma bawa zunubi ko kuma a ta hanyar tawassuli da addu'arsa wanda ya samu nasara annabi ya masa addu'a to Allah shi yafe masa zunubansa sai Allah ta'ala ya karkare masa wannan zunuban to shine abin da yake nuni ta hanyar wayannan hanyoyin guda biyu ko dai ta hanyar da'ar shi mai zunubi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wani zunubi illa mukaffara face zunubin na ana karkare masa shi bil habibi a dalilin masoyi sallallahu alaihi wasallam khaba'atum tidahi fika na boye yabona da nake yi game da kai ya rasulallah ban bayyana shi ba ya shafi'al wara ya mai ceton halittu ash-shafa'atul uzma ya mai ceton halittu gaba daya to khaba'atu na boye imtidahi yabo na ana fika waɗanda suka shafe ka ba komai na yi bayani ba li'arubi wannan ainihin fataha gare ta ba kasara ba ne li'arubi domin bujiro da ni lokacin hisabi yan ce al'arut bi fathil ain shine abin da za a bujiro da shi ko kuma hisabin karan kansa shi yasa daga cikin sunayen alhisab akan kira shi da al'arut saboda ana bujiro da ayyukan bayi wani ga aikinsa wani ga aikinsa wani ga aikinsa sai ke cewa fa'irudi to wannan shi ainin din shi lafiya lau take bi kasril ain fa irdi mutunci na mulattahu abin cakuɗa ne bil khabaya da zunubai ana mutunci na gaba ɗaya ya garwaya da zunubai saboda haka kamar ba ne da wani mutunci kenan lama amfanin mutunci shine ya zam an tsare mutuncin ba a lalata shi ba ba a kaskanta shi ba ba a gurɓata shi da wani abu na kaskanci ba tsakanin li'arbin ko li'arbi fa'irbi akwai abin da ake kira alijinas jinasi muharrafi ake kiransa a ilimin balaga eh kalmomin zaka gansu kamar iri ɗaya ne to amma suna da bambanci ta fuskoki guda biyu bambanci na farko shine wajen ashakal abbabt wa sulla bambanci na biyu ko ma'ana ya ce al'ard bi fathil ain shine bijiro da abu ya ce al'irtu bi kasril ain shine mutunci to wannan ababin balaga ana kiransa da al-jinasul muharraf da jalaluddin as-suyuti rahimahullah yayi magana akan sa alfiyarsa ta balaga uqudul jamal faya nafsu ya ke rayuwa ya ke rayuwa kam ta tarabbasi shi ma ba ne babu ba kam ta tarabbasi akwai aliya almahzufa sannan akwai annun nunin raf'i asalinsa ta tarabbasi na ne min af'alil khamsa taf'alina to dama a larabci akan shafe ta koda babu wasu dalilai kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tu'minu hatta tahabbu aga la tu'minu asalin sa la tu'minu na ne amma kuma sai aka shafe wannan nunun din tare da babu nasibin kuma babu jazim eh wannan la tana fahimce ba ta hadi ba ce to wannan ya halatta a larabci fakam ko kuma kam a hasso nawa ne takarabbasi za ki zauna ki kasa tafiya an ƙabrihi daga saduwa da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zaman nata kamar yayi yawa ma'ana so nawa za ki zauna lokuta ba su tsawo kin yi ta alwashi za ki je ki sadu da kabarin annabi ba ki tafi ba raditi bi aishin kin yadda da rayuwa fihi wanda a cikin wannan rayuwa kullu tanaqqusi akwai duk wani naqasu a cikin wannan rayuwar shine rayuwar da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta duk rayuwar da babu haduwa da manzon Allah to rayuwa ce da adda naqas da adda at-tanaqqus cikakkiyar rayuwa shine rayuwa da take ta sadu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam la'allaki mai yiwa ke wannan rayuwa fi ma kadi baga fi ma kadi baka a cikin abin da hakika ya yi saura minhu a na wannan rayuwar ta harusi wato ki faɗayi na samun abin da yake alkhairi gare ki ma'ana mai yiwa ba a ɗaya tsammani wannan kamar yana ishara ne kan cewa kar a ɗaya tsammani duk da rayuwar ta yi nisa an tafi cikin naƙasu to duk da haka mai yiwuwa cikin abin da ya rage na rayuwar nan kuma ki zamo wato kina kwaɗayi na samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala khatayaya zunubaina khuttat an riga an rubuta su duk abin da na aikata an riga an rubuta a cikin littattafai to kaifa yurja takhallusi yaya za a yi ƙaunar kubutata daga azabar Allah tun daga zunuba an rubuta ba a goge ba inda an goge ne to wannan sai a yi fatan cewa ana samun rahamar Allah ana samun kubuta daga azabar Allah to amma ba a goge ba zunuban suna nan rubuci sai ke cewa idza lam yakun li musrihun idan babu wani mai agazawa gare ni min janabika wanda zai fito daga bangaren ka ya rasulullah ko addu'a ko cetonka ko kuma wani abu wanda ya kama da wannan to babu wata ƙauna da za a yi fata gare ta cewa wai zan kubuta daga azabar Allah don dalilai guda biyu ne ke sa bawa ya kubuta ko dai ya zan laifin an karkare shi ko kuma akwai laifin amma ya samu agaji na shafa'a ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ko addu'arsa to shi da yace idza lam yakul li musrihun idan ba wani mai agazawa gare ni min janabika wanda zai fito daga bangarenka wanda zai fito daga bangarenka raditi to yana ya sake koma zuwa ga rayuwarsa ya ce ya ke rayuwa ta radiki kin yadda bebu'udi da nisa na da na yi ga ziyarta annabi sallallahu alaihi sallama wanke tsoyi da yankewa ta da haɗuwa da manzon Allah ko gurbati da baƙunci na wahammi da damuwata wa huzni da baƙin ciki na wanke sari da kare zuciyata wa zillati da kuma kaskanci na wa ɗardi da korata wa bu'udi da nisa na an da yare ahibbatina daga barin saduwa da gidajen masoya wai ke duk ke da waɗanga abubuwa don ba ki san abin da kike yi ba ya ce to in ko ke da waɗannan abubuwa da na lissafa khasirtu hayati rayuwata ta yi hasara na yi hasarar rayuwata baina zan bi tsakanin zunubi na wa gaflati da kuma rabkanata fakun ka zamo li gare ni ma'ana ka zamo mai agazawa ka zamo mai ceto gare ni ya rasulullah ma'ana fakulli shafi'an ka zamo mai ceto gare ni a wadda lokaci idza ma bizunubi uwabbahu shi ma uwabbahu ne ba uwabbahu ba idza ma bizunubi uwabbahu a lokacin da za a tozarta ni a dalilin zunubaina to wannan lokaci ina bukatar ceton ka ya rasulullah ma'ana ka zamo mai ceto gare ni a wani lokaci a lokacin da ake tozarta ni shine uwabbahu min at-tawbih a lokacin da za a tozarta ni a wulakanta ni bizunubi a zunubaina ba ka da wata falala ko wata daraja ko ta ɗaukaka idan sabo Allah ya ma yawa. Halinmu ku zo, ma'ana ku tafi da mu, bina ku tafi da mu ya ashikina, ya ku taron masu bege, litsaibatin zuwa garin manzon Allah sallallahu Alaihi Sallama ita ce Madina, don mu kai ziyara. Eh. to shi ne ya ce yufarriju anna almustafa kulla karbatin in mun ka tafi to almustafa abin zaɓi yufarriju anna zai yayi mana kulla karbati duk wata damuwa duk wani bakin ciki da muke ji in ma da mun ga kabarinsa sai mu samu nutsuwa ko kuma in ma a dalilin saduwanmu da shi mu yi tawassuli da wannan mu roƙi Allah subhanahu wataala sai Allah shi yayi mana zunubanmu shine abin da yake nufi don annabi baya gafara zunubi to wannan majazi ne cewa annabi ya karkare mana zuko yayi muna abin da ke tare da mu na duk wata musiba wadda cikinta akwai laifuka to wannan majazi ne ba hakiki bane wa yadfa'u anna kullu hammin annabi ya tunkuɗe muna duk wata damuwa wa nukubatin da musiba shi ma duk wannan majazi ne yace khatamtu na rufe bi kalbi zuciyata ma'ana na yi wani marfi na kuble zuciyata fika wato saboda kai aƙada mahabbatin wato wani kulli na soyayya fika dangane da kai ya rasulallah tunda na riga na rufe wani kulli na sonka da shi kenan babu soyayyar wani abu da ta taba shiga a cikin zuciyata a riga an rufe sai ce to wannan marfin da na yi falal khatmu mafkukun wannan marfin ba abin budewa ba ne ba a bude shi dama ya an bude shi ne ake tunanin wani abu ya shigo ko wani abu ya fita wala la'aqdu yafsahu kuma wannan kullin da aka yi na soyayya ba za a walwale shi ba ya riga ya dauro har abada ba zai walwale ba khalilayya marhul mustafa huwa uddati khalilayya ya kuma soyana guda biyu بتقدير حرف النداء يا خليلي يا كما سويانا غدا biyu yana nufin nafsuhu wa qalbu rayuwarsa da zuciyarsa ma'ana kamar yace ya rayuwata ya zuciyata ya madadai na guda biyu wanda banda kamar su alqalbu war ruh ko wan nafs kamar yadda wasu malamai suke fada to ya kuma soyana guda biyu barhul mustafa yabon abin zaɓi sallallahu alaihi wasallama huwa uddati ni shine tanadina shine guzurina idan ka tambaye ni menene yabonka a menene kai tanadinka da zan ce maka yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam wa izzi buwayata wajahi da alfarmata wabtikhari da takamata wa umdati da kuma tanadina bihi artaji to da wannan a dalilin wannan nake kauna waɗannan abubuwa a dalilin ko kuma a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam artaji nake kaunar an yi gafira Allahu zallati Allah ya karkare min zunubina dawa'i maganina shine yace idza madda'u a lokacin da rashin lafiya halla ya sauka ai nazala ya sauka bi muhujjati ga rayuwata yake cewa madihu nabiyyin yabon annabin nan mai girma wani annabi shine wanda yufradu bi shafa'ati ranar tashin kiyama za a kaɗe tashi da ceto shi kaɗai za a ba ceto idai za a baiwa ceto a shafa'atul uzma ta hadda annabin da yake ya bayyana natsuwa duk al'amuran manzo Allah natsuwa ne ba gaggawa ba rigima ba ban kaura duk al'amarin manzo Allah a natse yake yin sa to shine ta hadda bilha haul kabir ya bayyana da natsuwarsa fa ahada qaumahu sai shiryar da mutanensa suka karɓi musulunci bi huduwi a dalilin nutsuwarsa da rigima ya sa da ba lalle ba ne ya samu wa'annan jama'a to shi wannan ishara ce cewa duk abin da bawa zai yi mai kyau to kare ya gaggawa ya tsaya ya yi shi a natse cikin kwanciyar hankali ba da gaggawa ba wadda za ta sa al'amarin ya lalace ba da jinkiri ba wanda zai sa kuma a samu naƙasu da sakaci duk abin da za ka yi to ka zamo ka yi shi a cikin nutsuwa wasa da tawfiqu kuma gamun katar dacewa da daidai ya taimaki annabi sallallahu alaihi sallama inda buduwihi tun lokacin bayyana sa duniya tun sadda aka haife shi dama annabi tare da tawfiki ya zo muwaffaqun ne sallallahu alaihi wasallam fa anzarahum yawa mutanensa gargadi fi lailihi a darensa wa guduwihi da kuma safiyarsa kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ya yi gargadi yake cewa dara'atu bi madhi fi nuhuri aduwi dara'atu na tunkuɗa bi madhi da yabona fi nuhuri aduwi ga zukatan makiyan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga zukatan kafirai makiya annabi sallallahu alaihi wasallama na tunkuɗa wannan yabonawa da zai bakanta musu ne saboda su ba sa sa yabi annabi wa sa'adani fadlun kuma da nazo yabon nan sai wata falala ta taimake ni wa majidun da girma wa sudadu da kuma shugabanci yace alat fi riqabil mushrikina nusuluhu nusuluhu takubban annabi jam'u naslin takubban annabi sallallahu alaihi sallama shine yace alatta daukaka fi riqabil mushrikina saman wuyayen mushrikai wayan da ba su yi imani da shi ba sai ya ta sassare su ya ta karkashe su wa najmu'u lahum sai tauraron daukakar su yana yana ishara kan matsayin su da darajojin da Allah ya ba su da mulki da waye waye da sauransu to tauraron ɗaukakar su hana minhu ufuluhu eh lokacin bacewarsa ya zo eh annabi na bayyana duk wani tauraro na ɗaukaka na mulki duk wani kambe na wani babban mutum sai ya ɓace ufuluhu min afala bi ma'ana zahaba ta'ala ilahu Allah abin bauta ya ɗaukaka, wane ne Allah? Shi ne zannabi rasuluhu, wannan da annabi yake ɗan aikensa. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, to ya ɗaukaka. Dalilun, shi annabi sallallahu Alaihi Wasallama mai shiryar da mutane ne zuwa ga tafarki na ƙwarai. wa rabbul alamina ubangijin talikai daliluhu shi kuma shi ke dora annabi sama hanya shi kuma annabi ya dora mutane bisa hanya li maq'adi sidiqin li ai ila maq'adi sidiqin har zuwa ga mazauni na gaskiya shine gidan aljanna laysa maq'adun yalu ya'luhu laysa maq'adun ya'lu babu wani mazauni wanda yake ya ɗaukaka akan wannan matsayi na aljanna duk wani matsayi da mutum zai zauna a kansa ko zai samu to ba wani matsayi da ya wuce sama ga na aljanna laqad faddala Allahu an-nabiyya wa sahbahu wa anasahu fi garihi wa ahabbahu laqad haqiqa faddala Allahu Allah ya fifita annabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbahu da sahabbansa wa anasahu bil maddi Allah ya ɗebe masa kewa fi garihi a cikin kogon nan nasa wa a habbahu kuma Allah ya so shi. Eh, izuhu mafil gari ɗin nan da aka ambata. To, Allah maɗaukin sarki ya sakan yawa annabi sallallahu Alaihi sallama ya ɗebe masa kewa kwata-kwata bai tsorata ba, kuma ya ƙaunace shi, wa ƙarrabahu minhu. kuma ya kusanto da annabi gare shi wa azzama khatabahu kuma Allah ya girmama darajarsa al-khatabu ana ad-daraja da'im wa arshillahi ginshika al-arshin Allah tashtaqu ita kanta tana yin bege qurbahu ta samu matsayi irin na manzon Allah al-arshi karan kanta to wayannan ginshikan nata da dauke da ita turakunta to su kansu suna shauƙi suna bege su samu kusanci irin wanda manzon Allah ya samu amma ba su samu ba saboda ba wata halitta kamar sa wa ahmadu annabi muhammad fi kulli samawati yuhmadu a cikin kowace sama ana gode masa shi yasa aka kira shi da muhammad saboda ko ina yabonsa ake duk wani mutumin kirki yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga yana sukar annabi ko yana aibata shi to wannan ba kowa bane ba mutumin kirki bane amma dukkanin al'uqala masu hankali da musulmai da waɗanda ba musulmai ba suna yabon annabi sallallahu alaihi wasallam don bai da wani abu ƙwaya ɗaya da za a ce za a soke shi da shi babu shi dama dalilin da ke sa a soke mutum ko a aibanta shi shine idan yana da matsala to annabi bai da ita bai da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan za mu dakata insha Allah wani sati sai mu tashi shafi na talatin da tara muna roƙo allah maɗaukin sarki ya ƙara wa annabi daraja ya ƙara masa falala da ɗaukaka ya kuma ba mu ikon riko da sunnarsa ya haɗa mu da shi a gidan aljanna gaba ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh